إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين لا رب سواه ولا معبود إلا هو جل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله نجاة للعبد وفلاح في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون إن أشد الفتن وأعظمها والتي الناس كلهم منها على خطر فتنة الدجال وهو شر غائب ينتظر فتنة هي أعظم الفتن وأشدها وأكبرها وأخطرها ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه من فتنة الدجال بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين مبينا عظم خطورة فتنة الدجال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال ورواه حاكم ولفظه فتنة أكبر عند الله من الدجال فهي أكبر الفتن وأعظمها وأشدها وينبغي على كل مسلم أن يكون منها على حذر عباد الله وفي هذه الوقفة بيان لأمور عظيمات ومنجيات من فتنة الدجال جدير بكل واحد منا أن يفقهها وأن وأن يعيها لتكون نجاة له بإذن الله جل وعلا أيها المؤمنون ومن أعظم هذه المنجيات كثرة الاستعاذة من فتنته والعناية بهذه الاستعاذة عناية شديدة فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستعاذة منه ويأمر بذلك وأعظم ما تكون هذه الاستعاذة في أدبار الصلوات فرضها ونفلها روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalin mu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka lalle jin tsoron Allah shine tsira ga kowanne bawa da kuma shine cin nasara a duniya da lahira bayan haka ya ku muminai lalle hakika daga cikin mafi tsananin fitinu kuma mafi girman fitinu wadda dukkanin mutane suna kan hatsari dangane da su ita ce fitinar dujal kamar yadda bahaushe yake cewa yadda ya zo a larabci ad-dajjal da hausa bahaushe yana ce masa dujal da yawa daga cikin mutane sun ɗauka dujal sun dai ba shi fassarori da yawa wasu su ce fitinar zamani ita ce dujal wasu su ce ai ko turawa ko ƙere-ƙere ko sabon abubuwa da suke zuwa su ne dujal ko kaɗe-kaɗe wannan duka fassarori ne waɗanda ba su tafi daidai da fassarar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ko ya bayyana mana dujal mutum ne wanda Allah maɗaukaki zai ba shi damar fitinar mutane a ƙarshen zamani mutum ne idansa guda ɗaya ne Allah zai ba shi wani abun mamaki ya riƙa yi zai umarci sama ta zubo da ruwa ta zubo da ruwa ya umarci ƙasa ta fito da tsirai ta fito da tsirai take to wannan abun da zai yi sai mutane waɗanda ba masu imani ba sai su tsammaci cewa Allah ne domin shi in yi wannan ɗin sai ce shi ne Allah to fitinar a ciki ita ce mutum ya gaskata shi akan wannan zai tattara waɗanda ba su yarda da shi ba ya sa su a wuta waɗanda suka yarda da shi ya ce yana da aljanna ya sa su annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labari aljannarsa ita ce wuta wutarsa kuma ita ce aljanna don haka tsiran mutum a duniya shine ya saba ma wannan mutum da zai zo da ake kira dujal kuma zai zo ne da gaske a ƙarshen zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya faɗi wannan zance to babu kokonto a kansa dan bai zo a zamanin ka ba ba shine ma'anarsa sai ka bashi fassarar cewa wani abu ne da ba zai faru ba ko kuma wasu abubuwa ne da ake gani na kaɗe-kaɗe da sauransu ba wannan shine dujal ba zancen mu dai ba akan ainihin dujal ɗin ba ne hanyoyin da mutum zai tsira daga fitinar dujal shine tattaunawar mu ta yau insha Allah ta'ala Allah tsare da ni da ku baki ɗayan mu daga sharrin fitinar dujal Allah tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fitina ta jujal ita ce mafi girman fitina babu wani annabi da Allah ya aiko babu wani manzo da Allah ya aiko sai face ya tsoratar da mutanensa ku kiyayi fitinar dujal lalle babu fitinar da ta kai ta tsanani kamar yadda yake a cikin sahihi muslim daga hadisin imran ibn husayn manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana hatsarin fitinar dujal yace tsakanin halittar annabi adam zuwa tashin alƙiyama babu wani abu da mai girman fitina irin fitinar dujal don Allah ka duba wannan abu in dai daga halittar annabi adam har zuwa tashin alƙiyama duk fitinar da za a yi duk tashin hankali da za a yi duk kashe-kashe da za a yi duk abin da zai zo na motsa zuciyar mumini babu abin da zai daga hankalin mutane irin dujal to ashe kuwa ya zama wajibi a ilmantar da mutane a tsoratar da mutane a gaya musu hanyoyin da za su tsira daga wannan mummunar fitina Allah tsare mu a wata riwayar ya ce fitnatun akbaru inda Allah min dajjal babu wata fitina a wurin ubangiji da ta kai girma irin girman fitinar dujal fahiya akbarul fitan don haka ita ce fitina mafi girma wa a'zamuha wa ashadduha ita ce mafi girma kuma mafi tsananin duk abin da za a ce ma fitina me yasa ake kiransa fitina asalin abin da ake nufi da fitina a larabci ba wai tashin hankali da kashe-kashe ba fitina ita ce jarabawa imtihani a gwada a gani waye zai tsaya akan addini wane ne kuma zai zagonye ya yi rauni ya koma baya ya bar addini domin wanda zai zo ya ce sama ta zubo da ruwa a idanka kuma ta zubo da ruwa tsirrai su fito take kuma su fito a nuna maka wani abu a ce shine aljanna gashi mai kyau duk Allah ne zai bashi damar yin hakan saboda kawai a jarrabe ka kai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ashe dama wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai yarda da wannan mai ido ɗayan ba kuma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a goshinsa an rubuta kafara wato kafiri babu mai iya ganewa sai mumini duk waɗanda ba muminan ba da su da munafikai in suka gan shi za su ɗauka mutumin kirki ne in yace Allah ne ma sai su ce eh Allah ɗin ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna rabbakum laysa bi'awar ubangijinku kuwa ba ido ɗaya ne da shi ba don haka ba zai yiwu ubangiji ya bayyana a sura ta dujal ba ya zo ne dan ya jarrabe ku kiyama ta kusa wane ne zai tsaya akan addini wane ne kuma zai koma baya ya bar hanyar Allah da hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah don haka abin da zamu tattauna a yau wasu hanyoyi guda shida da za ka tsira daga fitinar dujal shine abin tattaunawar mu a yau hanya ta farko da mutum zai tsira daga fitinar dujal ita ce yawaita neman tsarin Allah roƙon Allah tsari daga wannan fitina ɗin da kuma mai da hankali akan wannan addu'a ta isti'aza ɗin kullum ka dage ka roƙi Allah ya Allah ka tsare mu daga fitinar dujal Allah ka sa ko mun ganta to mu tsira akwai fitintunu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce idan sun zo mutum yi addu'a Allah ya ɗauke ransa kafin zuwansu mana Allah ya sa mutum ya rika fatan wata fitinar Allah ya ɗauke ranka ma baka ganta ba yafi da a ce ta zo an kwashi ƙafarka ka faɗa ka bi wannan fitina ɗin to daga cikin waɗannan hanyoyi mutum ya yawaita isti'aza wato neman tsarin Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita neman tsarin Allah daga sharrin dujal kuma yana umarni da yin haka musamman a ƙarshen sallarka a cikin tahiya kafin kai sallama in kayi attahiyatu lillahi ka ƙare har zuwa as-salihina wa ala ibadihi salihina sannan ibadillahi salihin sai kuma kai a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe to in ka gama wannan farkon abin da za ka yi shine neman tsari daga abubuwa guda hudu manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tashahhada ahadukum idan ɗayan ku yayi tahiyya falyasta'iz billahi min arba'in to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu menene na farko ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wutar jahannama waye baya son tsira daga azabar wutar jahannama kowa daga cikin mu yana so ya Allah muna roƙonka duk fuskokin da suke zaune a wannan wuri ya Allah ka tsare fuskokin mu daga wutar jahannama sannan kuma sai ka ce wa min azabil qabri ya Allah ina neman tsarinka daga azabar kabari azabar da za a yi wa mutum a kabari wa min fitnatil mahya wal mamat sannan ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da mutuwa sannan wa min sharri fitnatil masihid dajjal kun ga a wannan riwaya ta muslim ta zo da wannan ƙari wa min sharri da aka zo zantan dujal sai da aka ƙara kalmar sharri ya Allah ka tsare mu daga sharrin fitinar dujal lalle wannan mummunan sharri ne muna roƙon Allah ya tsare mu bal ba iya wannan umarni ba a cikin malamai a cikin littattafan da suka yi bayani akan wannan matsala akwai malaman ma da suke cewa yin wannan addu'ar a ƙarshen tahiya wajibi ne in ji wasu malaman don haka kada ka bari kai sallama daga sallarka ba kai wannan addu'ar ba in baka haddace ba ka je malami ya koya maka Allahumma إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال دك صلى ده نافلة ده فرلة كل كفدونا كافن كي سلم تو يقوم مؤمنين daga cikin waɗannan hanyoyi da mutum zai tsira daga fitinar dujal shine kwaɗayin mutum akan nisantar fitina duk inda aka ce fitina gata duk inda aka ce wannan sababin fitina ne abu kaza zai kai ga fitina to ka kauce ma wannan abu da kuma duk inda ake tsammanin fitina za ta tashi to ka gudu ka nesanta kanka a domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin musnad na al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sami'a bid-dajjal falyan'a minhu duk mutumin da ya ji labarin dujal to ya nesance shi kada ma ya ce bari ya je kallo to malamai suke cewa nisantar fitinar dujal daga cikin abin da zai nesanta ka shine ka ɗauki matakin tun kafin zamanin zuwan dujal ɗin duk inda aka ce ga wata fitina to ko kallo kada ka je in an ce ana wata fitina a wani wuri tashin hankali kashe-kashe rigingima abubuwa marasa kyau to kada ka je kallo domin wani abu zai iya taɓa ka kai ko jini ne ya fantsama ya taɓa ka ba a kashe ka ba ba a jima ciwo ba ai an ɓata maka kaya to ballantana a ce ba lalle ka tsira ba ka duk inda aka ce akwai fitina bawan Allah ka sabar wa kanka ya zama wani abu ne da ka saba masa duk inda aka ce akwai fitina to ka nisance shi in ka ɗauki wannan hali to insha Allahu ta'ala Allah maɗaukaki zai tsare ka daga hatta fitinar dujal a lokacin da za ta zo wali hada qala alaihi salatu wassalam sayakunu fi ummati dajjaluna kazzabun daga cikin mutanen da zaka nisanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa a cikin al'ummata akwai dajjaluna kazzabuna a wata riwayan ya faɗi adadin su mutum talatin akwai mutum talatin kowanne ɗaya daga cikinsu kamar dujal ne ma'ana maƙaryaci ne mai da'awar shi annabi ne annabi sallallahu alaihi ya bamu labarin akwai mutum talatin kafin tashin alkiyama za su yi da'awar annabci wannan zai ce shi annabi ne wannan ma ce shi annabi ne to an samu irin waɗannan sun wuce a tarihi duk inda ka ji wannan to ka kauce don haka ashe kenan in ka ji labarin ga wani mutum ya zo a zamanin yanzu ko yana magana da Allah Allah ya ce ya gaya maka kaza da kaza da kaza har ana tafiya wurin ana zuwa a biya kuɗi sannan ma a ganshi ko namiji ko mace to ka nisanci irin wannan yana daga cikin fitintunu da za su shafi za su shafi imaninka su jefa ka cikin tashin hankali da damuwa a sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari lokacin da dujal zai zo ya kokarin shiga madina zai samu mala'iku suna gadin garin Madina, ba za su ba shi dama ya shiga ba, wurin da Allah maɗauki ya tsare kenan mala'iku za su tsare shi dujal ba zai shiga ba, kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Annabi sallallahu Alaihi yake ba da labari sai ce fayan zilu sai ya sauka shi dujal bisabkhati a wata ƙasa wani guri kusa da Madina. Fatar jufu al-madinatu thalatha rajafati madina za ta yi girgiza sau uku a wannan lokaci sannan ya khuruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafiqin duk wanda yake kafiri ne ko munafiki to zai fita daga garin sai je bi dujal don haka siffa ce ta masu binsa kafirai ne da munafikai kada ka bari ka saba da bin fitintunu sai ya zama ran da dujal zai zo kana cikin waɗanda za su bi shi Allah tsare mu daga wannan ya ku muminai har yanzu daga cikin abubuwan da za su tsare mumini daga fitinar dujal shine alhirsu alal a'mali saliha wa ta'ati zakiya mutum ya kokari ya dage ya daure ya saba ya horu akan aikata ayyukan alheri da kuma da'a ayyukan da'a masu kyau masu tsarki masu tsarkake zuciya a ganka kullum a cikin aikin alheri kada ka ɗauka duniyan nan abin da yake cikinta abin amfaninta kawai shine a ji daɗi a'a ka saba da aikin da'a yawan zikiri ka samar wa kanka lokaci yawan karatun alkur'ani yawan sadaka da'a ga iyaye taimakon marayu taimakon mabukata zama tare da mutanen kirki halartar karatuttuka sauraron alheri nisantar waƙoƙi nisantar laifuffuka iri-iri ka zauna kana aikata ayyukan kirki insha Allah ta'ala wannan sababi ne na wato ka tsira daga cikin ko daga wannan fitina ta dujal ya zo a sahihi muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa badiru bil a'mali sittan akwai abubuwa guda shida ina horon ku da ku riga ku rika aikata aikin kirki su riga waɗannan abubuwan guda shida ma'ana kamar tsere ne ku riƙa yin tsere wajen aikata aikin kirki don ku wuce kafin waɗannan abubuwa guda shida su zo menene waɗannan abubuwa ya ce addajjal na farko shi ne dujar waddukhan da hayaƙi da zai zo kafin ƙiyama wa dabbatul ardi da dabban nan da za ta zo ita ma kafin tashin alƙiyama wa tulu'i shamsi min maghribiha da hudowar rana daga mafaɗarta rana yadda take fitowa daga gabas to akwai ran da za ta fito daga yamma a ran da za ta fito daga yamma Allah zai rufe kofar tuba duk wanda ya tuba bayan rana ta fito daga yamma Allah ba zai karɓi tubansa ba Allah ya tsare mu to ka aikata ayyukan kirki kafin wannan sannan yace wa amral ammati da lamarin gama garin mutane irin manyan fitintunu da za su shafi al'umma shi ma kai kokari ka aikata aikin kirki kafin irin waɗannan fitintunu wasu malamai sun fassara wannan da cewa abinda ake nufi da amrul amma shine kiyama sannan wa khuwaisata ahadikum da kuma keɓantaccen abin da ya shafe ka ya kai bawan Allah kai kaɗai malamai suka fassara wannan da cewa mutuwa ma'ana kafin mutuwa ka dage ka aikata aikin kirki Allah zai tsare ka daga wato lamarin a dujal Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya zo a sahih bukhari har yanzu hadithin ummu salama radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo tana cewa istaiqadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari ya farka lailatan fazi'an a cikin dare yana bacci sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka kamar a tsorace kaga ko duk abin da zai tsorata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin abu bane ummu salama take cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka a tsorace sai ta ji shi yana cewa subhanallah subhanallah madha anzalallahu min al-khaza'in menene Allah ya saukar yau na alherai taskokin alheri wa ma za unzila min alfitan menene aka saukar na fitina man yuqidu sawahibul hujurat wane ne zai tashi matan nan na ɗakin nan ɗakuna yana ishara zuwa ga matan matansa a tashe su su yi sallah ku duba ku ga manzon Allah sallallahu in ya tashi a firgice zai tashi ya alwala ya umarci matansa kowa ya alwala a tashi ai sallah ai sallar dare ba irin mu ba mu yanzu in mutum ya kwanta kamar gawa har asuba bai san abin da ake ba a yi ƙoƙari a riƙa sallan nan ta dare yana cikin manya-manyan sabuba da za su sa mutum ya tsira daga fitinar dujal ya ku muminai har yanzu daga cikin abubuwan da za su tsare mutum daga fitinar dujal an ya arifal mar'u sifatahu wa halahu fi bau'i ma bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutum ya san siffar wannan dujal ɗin da zai zo kafin tashin alkiyama ya zo a cikin hadisai da yawa domin idan ka san abu to ka fi sanin yadda za ka guje masa idan ko baka san abu ba to zai iya zuwa ya same ka baka san shi ba ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ma ba asallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war al-kazzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da Allah ya taɓa aiko shi sai face ya tsoratar da mai ido ɗayan nan kuma maƙaryaci kaga ashe daga jin wannan sifa ka san sifar dujal mai ido ɗaya innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi a'war ubangijinku kuma ba ido ɗaya ne da shi ba kamar da na ambata mana ɗazu wasu malamai ko wasu mutane a wannan zamani da suke son su fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai su tafi da zamani sai su ce abin da ake nufi da dujal mai ido ɗaya wai idansa ɗaya ne duniya kawai ya sani bai san harkar lahira ba don haka duk abin da ya shafi fitinar duniya da damuwa da duniya da harkar kaɗe-kaɗe da saban Allah shi ake nufi da dujal shi ainihin haƙiƙanin mutumin mai wannan siffar wai ba haka ake nufi ba in ji su wannan maganar ba daidai ba ce fassara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da zai ruguza ta wannan kuskure ne haƙiƙanin mutum ne kuma mai ido ɗaya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa maktubun baina ainihi kafir a gaban tsakanin idansa ɗaya ana gefen gefen tsakanin wannan idan da wannan idan da guda ɗaya ne ɗaya babu shi ɗaya kuma akwai to a tsakani an rubuta kafir a goshinsa babu mai ganewa sai mumine na ƙwarai don haka in ka san waɗannan alamu to wannan shi ma sababi ne zai zama ka tsira insha Allahu ta'ala daga fitinar wannan wato mummunan abu wannan abun sharri ya ku bayan Allah daga ƙarshe kuma har yanzu daga cikin abin da zai tsare mutum daga dujal da kuma wato fitinar dujal shine mutum ya haddace ayoyi guda goma na farko na suratul kahfi ayoyi goma na farko na suratul kahfi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su ma sababi ne na tsira daga fitinar dujal in ka haddace kana karantawa da kuma tare da sanin ma'ana ya zo a hadisin sahihi muslim manzo sallallahu alaihi wasallama na cewa man hafiza ashra ayatin min awwali surati al-kahf usima min ad-dajjal jin mutumin da ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi to za a tsare shi daga fitinar dujal ya Allah ka tsare mu daga fitinar dujal ya zo kuma har yanzu a hadisin annawas ibn sam'an hadisin nan mai tsawo manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma yana cikin sahihi muslim manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi duk wanda ya riske shi ko da an haɗu da shi ka karanta farkon suratul kahfi to Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare ka ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da dukkan muminai daga wannan mummunar fitina fitinar dujal da kuma abin da ya kama da ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka ka tsare dukkan mumini da yake zaune a wannan wuri da kuma dukkan mai sauraron mu Allah ka tsare mu daga fitinar dujal Allah ka dora mu a tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sanya mu cikin salihan bayi mutanen kirki Allah ka tsare mu daga kowace irin fitina fitintunu na saban Allah fitintunu na rashin zama lafiya fitintunu na tashin hankali fitintunun kashe-kashe ya Allah muna roƙonka ka tsare mu ya Allah ka bar mana wannan ƙasa ta mu ta zauna lafiya ya Allah muna roƙonka dukkan inda tashin hankali ke aukuwa a cikin wannan ƙasa ya Allah ka yaye mana shi Allah ka tsare mutanen zamfara da abin da yake samun su Allah ka tsare wasu bangarori na jihar Katsina bangarorin jihar Kaduna bangarori na jihohi daban-daban a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka tsare su daga fitintunu da suke aukuwa wannan jiha ta mu kuma Allah ka ƙara tsare ta daga kowanne sharri Allah ka ƙara tabbatar mana da zaman lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu akan aikin alheri da yin abin da ya dace dukkan abin da ba daidai ba Allah ka tsare su daga aikata shi ya Allah muna roƙonka ka tsare mana samarinmu Allah ka ɗora su akan hanya madaidaiciya Allah ka raba su da zinace zinace Allah ka raba su da liwatsi Allah ka raba su da shan ƙwaya Allah ka raba su da sace sace Allah ka kimsa musu tunani mai kyau Allah ka sanya su a hanya mai kyau Allah ka taimake mu ka taya mu tarbiyyar su ko ka tsare mana su ta hanyar ko ba da ƙarfinmu ba ya Allah ƙarfinka da hikimarka da ikonka da iliminka ya fi komai faɗi Allah kai mana rahama ka tsare mana waɗannan samari daga lalacewa Allah ka inganta karatunsu a makarantunsu Allah kuma kai maganin dukkan wata fitina da za ta iya hana su zama mutanen kirki wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin